نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan yammaci a wannan gida mai albarka gidan alhaji abubakar ɗan gaske, abubakar sadiq ɗan gaske, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa, wannan gida Allah ya ƙara masa albarka. zuriyar wannan gida Allah ya mata albarka kuma mun haɗu ne domin tattaunawa akan wani maudu'i mai matuƙar mahimmanci a rayuwa shine sanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ni abin da nake so na dan yi tsokaci a kansa shine haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam akan mu manzon Allah yana da haƙoƙi akan mu yana da kyau mu san haƙƙin manzon Allah akan mu kafin mu san haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanmu wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine muhammad annabi shine ahmad annabi shine mahi annabi shine hashir annabi shine aqib sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar hadisin Zubair ibn Mut'im yake cewa na ji manzan Allah yana cewa inna li asma manzan Allah ya ce ina da sunaye ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufr ya ce wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas alladhi yuhsharu an-nas ya ce alladhi yuhsharu an-nas ala qadami ya ce wa ana al-aqil waɗannan duk sunayen manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma sunayen manzan Allah waɗanda suka fi shahara su ne sunaye guda biyu na farko shi ne Muhammad na biyu shi ne Ahmad ce sa al'imamul hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa faɗin Allah ta'ala ya a min ba a jismahu Ahmad ya ce abinda imamul Bukhari yake nufi yana nuna mana cewa waɗannan sunaye guda biyu su ne sunayen da suka fi shahara ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne Muhammad da Ahmad ya ce amma mafi shahara daga cikin waɗannan sunaye guda biyu shine Muhammad domin shine sunan da ya maimaitu a gurare da dama a cikin Alƙur'ani wa dhamma ila husman nabi ila ismihi idza qala bil khams al mu'adhdhin ashhadu yace wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadl arsh mahmudun wa hadha muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam Alƙadi Iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa manzon Allah sunansa Ahmad tun kafin ya zama Muhammad da Allah madaukakin sarki ya aiko shi na'am da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam sai ya samu wannan suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wanda ba a yi irinsa a duniya ba ko ba a yi irinsa a lahira ba a duniya babu kamarsa a lahira ba za a yi kamarsa ba ka ahmadu lam yunsha na a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi kamar sa a duniya ba kuma ba za a yi ba ba a yi kamar sa a lahira ba kuma ba za a yi ba kamar manzon Allah ba za a taba samun kamar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba manzon na'am a manzon a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani abin halitta a duniya babu wani dan adam a duniya da Allah madaukakin sarki ya tsarkake dukkanin wata gaba daga cikin gabobin jikinsa fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manya manyan gabobin jikin dan adam guda bakwai ne sai da Allah ya waɗannan gabobi ɗaya bayan ɗaya ya tsarkake su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah madaukakin Allah ya ce ma yanfiqu anil hawa Allah ya karfe ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfe ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allamahu Allah ya Allah ya tsarkake ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah uh, Allah Na, Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ilimin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Allamahu shadidul quwa. Allah ya tsarkake ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Ma zagal basaru wa ma baza. Allah ya tsarkake zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma kaza balfu'adu duk manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duniya da rayuwa. Ya ce, Falaisa hunaka khatibun wala mutashahidun ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباب ونمي صلاة باب ونمي كلمة شهادة باب ونمي مبني هدبة باب ونمى أبوتين أنبتو إذن يتي أشهد أن لا إله إلا الله سيأتي وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم arsalahu Allahu bashiran wa mubashiran wa nadira Allah ya aiko shi mai bishara mai shaida mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ambaci sunayensa a gurare hudu a cikin alkur'ani dan a san shi dan Allah madaukakin sarki ya bada labarinsa guri na farko Muhammadur Rasulullah guri na biyu wa ma muhammadun illa rasul guri na uku ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum guri na hudu wa aminu bima nuzila ala muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya bayan Allah manzon Allah yana da haƙoƙi a kanmu daga cikin haƙƙin manzon Allah a kanmu shine wajibi ne mu imani da shi mu yadda mu kudurce a zuciyarmu mu furta a bakinmu cewa Allah ya aiko wani bawan Allah da ake kiransa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wata uwa da ta taba haihuwa irinsa a duniya kuma har a tashi alkiyama ba wanda ta isa ta haihu irin shi ranar tashin alkiyama annabi Musa yana cewa lastu laha annabi Nuhu lastu laha annabi Ibrahim lastu laha annabi Adam lastu laha annabi Isma'il lastu laha manzan Allah yana cewa ana laha ana laha ana sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a filin alkiyama shi za a saurara ba wanda Allah zai saurara in ba shi ba shi ne zai zai fada a gaban Allah yayi sujjada ya yaba Allah yayi bambadanci yayi wa Allah kirari ya ambaci Allah Allah ce ya Muhammad irfa ra'sak irfa ra'sak kowa yayi shiru annaba suna cewa ba za mu iya ba ba mu kai ba muna ta kanmu amma ce ya Muhammad irfa ra'sa wa sal tuqa wasfa sallallahu alaihi wasallam wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa wajibi ne mai imani da shi mai masa bi Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi wal nuril ladzi anzalna ku yi imani da shi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah da hasken da aka sauka shi ne alqur'ani imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi abubuwa guda hudu abu na farko tasdiquhu bima akhbar duk abinda manzon Allah ya bada labari kai da gaskiya ne mantsar wannan abin ya tabbata daga manzon Allah ne kai da gaskiya ne hankalinka ya dauka bai dauka ba tunaninka ya kai bai kai ba ka gane baka gane ba ka mi kauya manzon Allah gaskiya ne abin da ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu ta'atuhu bima amara yi wa manzon Allah biyayya a cikin dukkanin umarni duk abinda manzon Allah ya ce ayi kai duk abin da manzan Allah ya ce a bari ka bari kana so ba ka so ka yadda ba ka yadda ba ka amince ba ka amince ba ka bi manzan Allah ka bi umarninsa ka nisanci abin da manzan Allah ya haɗa abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajar nisantar abin da manzan Allah ya hana da kuma gudun abin da manzan Allah ya hana abu na hudu Allah ya ubada illa bima shara kar a bauta wa Allah da komai sai da abin da manzan Allah ya shara karka bauta wa Allah da wani abu sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maka da shi wannan haƙƙin manzon Allah ne a kawo duk wanda bai yarda da wannan ba bai soke wannan haƙƙi na manzon Allah ba haƙƙi na biyu a kanmu na manzon Allah shine soyayya wajibi ne mu so manzon Allah duk wanda baya son manzon Allah yayi asara duk wanda baya son manzon Allah halakakke ne duk wanda baya son manzon Allah tsinanne ne duk wanda baya manzon Allah lalatacce ne duk wanda baya son manzon Allah mutumin banza ne duk wanda baya son manzon Allah fasiri duk ne san manzon Allah dan aljanna Allah ya dauka gidan aljanna gaba daya kuma san manzon Allah wajibi Allah ya tsukul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضون ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي الفاسقين wanda ya nuna duk wanda baya san manzo Allah fasiki fasiki shi yasa ka tafi kowa ka bar kowa ka kyale kowa sallallahu alaihi Allah ce idan har iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyin da kuka samu da kasuwancin da kuke jin tsoron asararsa da gidaje wanda suke ba ku sha'awa idan su suka fi soyuwa a gare ku daga Allah da manzon Allah da jihari to ku saurara har sai Allah ya zo da al'amarinsa kuma lalle Allah ba shi da mutane suka fasai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim manzon Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in manzon Allah ce imanin ɗayan ku baya ingantuwa imanin ɗayan ku baya tabbata ɗayan ku bai zama mumini ba har sai na kasance na kusoyuwa a gare shi daga ƴaƴansa da iyayensa da mutanen duniya gaba daya a lokacin da ka ji kana son ɗanka fiye da annabi baka da imani a lokacin da ka ji kana son iyayenka fiye da annabi baka da imani a lokacin da ka ji kana son matarka fiye da annabi baka da imani a lokacin da ka ji kana son malamanka fiye da annabi baka da imani sai ka gabatar da soyayyar manzon Allah fiye da soyayyar kowa sannan imanin da zai cika menene alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko fifita soyayyarsa sama da kowa fifita soyayyarsa sama da kowa abu na biyu yawan ambatansa abu na uku shauki da san haduwa da manzon Allah shauki da san ganin manzon Allah shauki da san kaiwa manzon Allah ziyara sallallahu alaihi wasallam abu na hudu shine yawan ambatan sirarsa karanta tarihinsa, labarinsa, rayuwarsa, gwagwarmayarsa, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, manzo Allah na cewa ma ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi dunya wal akhirah. Manzo Allah ce babu wani mu'mini sai na zama ni na musoyiwa a gare shi duniya da lahira. sai na zama ni na fi cancanta a gare shi duniya da lahira sai na zama ni na fi zama abin ƙaunarsa duniya da lahira wannan shine abin da yake da alaƙa da haƙƙin manzon Allah a kanmu shine soyayyarsa haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanmu shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai biyayya ga maganganunsa kai biyayya a cikin ayyukansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi manzon Allah tabbas za ku shiriya Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi Allah ya kare da gare shi manzo Allah yana cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake kila wa man ya aba ya rasulullah suka ce manzon Allah waye zai ki manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mini shine wanda yake ashe in kana neman aljanna sai ka yi wa manzon Allah biyayya sau da kafa ka bi shi a cikin maganganunsa ka bi shi a cikin ayyukansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam haƙi na hudu daga cikin haƙoƙin manzon Allah a kanmu shine girmama shi da karrama shi da mutunta shi da ɗaukaka shi da darata shi fiye da kowa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine girmama sha'aninsa girmama al'amarin manzon Allah girmama sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya fito daga manzan Allah ka girmama shi shi yasa mun ga sahabbai suna rigima akan yawo manzan Allah suna rigima akan ruwan alwalan manzan Allah suna rigima akan gurin manzan Allah suna rigima akan majinan manzan Allah saboda duk waɗannan abubuwa suna da albarka saboda sun fito ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ɗaya daga cikin sahabbai sai suka shiga wata gona daga cikin gonakin Madina. Suna shiga wannan gona suka zauna suna hutawa, sai ga wani rakuri ya fito a guje, yana zuwa gaba manzan Allah kawai sai turus ya tsaya, sai daga ido ya kalli manzan Allah su lafi Yana kallon manzan Allah sai sun kuyi da kansa, sai rakumin da ya dinga zubar da hawaye, ya fara kuka a gaban manzan Allah. Manzan Allah sai ya tashi, ya je ya dafa tozon rakumin nan yana shafa shi, yana shafa bayan kansa har sai da raƙumin nan ya daina zubar da hawaye har sai da raƙumin nan ya shiru ya daina zubar da hawaye manzon Allah sai ya ce aina sahibu hadal jamal wane ne ne wannan raƙumin sai ga wani saurayi matashi daga cikin matasan aljanna ya wuce ya rasulullahi ana manzon Allah ne ne wannan raƙumin nawa ne sai manzon Allah ya ce da shi ala tattaqillaha fi hadhihi bahima ba za ka ji tsoron Allah akan wannan dabba taka ba ya ce fa'innahu shaka ilayya, fa'innahu shaka ilayya. Ita wannan dabbar ta kawo ƙaranka wajena, wannan raƙumin naka ya kawo ƙaranka wajena, wai raƙumi ya san wane ne mazan Allah. Raƙumi ya san ina ake kai ƙara, raƙumi ya san wane ne mai sosai. Sallallahu Alaihi Wasallam. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam rahumi ya san wani ne manzon Allah amma kaga mutane suna wasa da manzon Allah suna rena manzon Allah suna kula da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rahumi ya san wani ne manzon Allah yace fa innahu shaka ilayya ya kawo karaka guri na annaka tudi'uhu cewa kai baka ba shi abinci baka ba shi abinci sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine manzon Allah dabba ta san girman shi ta san wane ne shi ta san kimarsa ta san darajarsa amma kaga mutum ya tsaya na wasa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa tawqiruhu yace girmama manzon Allah ai tu'azzimuhu ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace girmama manzon Allah ya zo a cikin suratul hujurat ayoyi guda biyar na farkon suratul hujurat dukkanin su Allah yana girman manzon Allah Allah yana gaya mana da zamu ladabi ga manzon Allah Allah yana gaya mana wane ne manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينهونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ce ya kuma su imani a girkinku a girkinku kar ku shiga gaban manzan Allah manzan Allah ba abun wasa ba kar ku shiga gaban manzan Allah kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzan Allah yace ku shiga sai tayanku lalle Allah mai ji ne masani yace kar ku daga muryar ku sama da muryar annabi kamar yadda kuke daga murya ga junanku kamar yadda kuke daga murya ga junanku manzan Allah ba abun wasa ba sallallahu alaihi wasallam yace wallahi aikin ku zai lalace ba ku sani ba taɓa manzan Allah rusa aiki yake an ta habata amalukum wa antum la tashkurun yanzu aikin ka zai lalace aikin ka zai rushe gaba daya innal ladhina yaghuduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa waɗanda suke kankantar da kansu gaban manzan Allah sune waɗanda Allah ya sanya musu tsoron Allah ya jarrabu zakatan tsoron Allah haka Allah madaukakin sarki yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mujahid rahimahullahu ta'ala yake cewa amarahum an yad'uhu ya rasulullah Allah ya umarce shi su kira shi ya rasulullah kamar yadda Allah madaukakin sarki ba inda ya taba kiran sunan manzon Allah kwaro dukkanin annabawa Allah yana kiran su yace ya Muhammad ya Nuh ya Hud ya Salih ya Musa ya Isa ya Ibrahim amma da yazo kan manzon Allah sai ce ya ayyuhar rasul bai ce ya Muhammad bai ce ya Muhammad bai ce ya Muhammad ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi shine wa ma'ana wa zammal ila usman nabi ila si Allah ya raba sunan shi a jikin ya raba sunan manzon Allah a tattare da sunan shi idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu duk wanda yace ashhadu an la ilaha illa Allah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah fazul arshi mahmudun وهذا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم yace Allah ya umarce su su kira manzon Allah filiin wajen tausayawa wa tawadu da kankantar da kai wai kiran sunan sa ma sai kai a hankali sai ka kankantar da kanka sai ka kankantar da kanka yace wala yaqulu ya muhammad fi tatahu kar ku ce ya muhammad cikin wauta da shirne Usama ibn Sharik rahimahullahu ta'ala yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace wata rana nazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ashabahu hawlahu sahabban manzon Allah sun zagaye shi yace ka annama ala ru'usihim at-tayr yace wallahi kamar tsuntsaye ne aka dora akan akan su kowa yayi shiru ya nutsu saboda tsananin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa girmama manzan Allah yana raye wajibi ne girmama manzan Allah bayan ya koma ga Allah wajibi alqadi iyam rahimahullahu ta'ala yake cewa wa'alam ka sani anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wa sallam alfarman manzan Allah mutuncin manzan Allah girman manzan Allah ba'da mautihi bayan ya rasu wa tawqirihi da girmama shi wa ta'azimihi da daratta shi lazimun yace wannan dole ne manzon Allah ya koma ga Allah dole ka girmama shi manzon Allah ya koma ga Allah dole ka daratta shi manzon Allah ya koma ga Allah dole ka dauka shi manzon Allah ya koma ga Allah dole ka yi ladabi gare shi in banda manzon Allah waye in kai mai salati Allah zai dawo masa da rayuwa sai amsa maka wannan salati in ka ce assalamu alaika ya rasulallah Allah zai dawo da rayuwarsa ya ce wa alaika salam ya kula sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wa zalika inda zikri yace me za kai ka girmama manzon Allah bayan rasuwarsa yace hatta ambatan sama bayan rasuwa sai ka girmama shi wa zikri hadithihi karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu dole ne ka girmama hadisan manzon Allah kai riko da hadisan manzon Allah kai aiki da su yace wa sunnatihi dole ne ka rike sunnarsa kai aiki da ita yace wa isma ismihi da kuma jin sunan manzon Allah ma dole ka girmama yace wa siratihi da sirarsa wa mu'amalati alihi da mu'amala da iyalan gidan manzon Allah wa ta'zimi ahli baitihi wa asma'ihi wa ashabihi da girmama ahalin gidan manzon Allah da kuma girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙi na biyar wanda zan tsaya a kansa saboda lokaci shine salati ga manzon Allah salati ga manzon Allah duk wanda baya manzon Allah salati yayi asara duk wanda baya salatin manzon Allah ya tabi duniya da lahira duk wanda baya salatin manzon Allah ba zai samu rabo a wajen Allah ba bari in faɗa muku wani sirrin salati Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu Allah ya ce lalle Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati sai ce ya ku masu imani ku yi salati gawa ga annabi sallu alaihi ku yi salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam wa sallimu ku mi kauya gare shi taslima me taslima a a za ku kubuta daga dukkanin bala'i wannan shine sirrin taslim kubuta daga dukkanin bala'i duk wanda yake salatin manzon Allah duk bala'in ya shiga Allah zai fitar da shi duk wanda ya shiga wani irin yanayi na damuwa ya to manzon Allah salati sai Allah ya kubutar da shi daga wannan yanayi da ya shiga cikin damuwa salatin manzon Allah yana daga cikin abin da yake kara kusantar da mutum zuwa ga Allah yana daga cikin abin da yake ɗaukaka darajar mutum yana daga cikin abin da mutum zai samu albarka duniya da lahira shi yasa bayan Allah mu rika salati ga manzon Allah mu yawaita salati ga manzon Allah musamman a daren juma'a da ranar juma'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك